bugün şeyini beğendim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بالطيب والاتحاد صاحب القصر والزمان اللهم فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين الإثاري مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون a cikin rana mai kamar ta yau hijira 61 ainihin waƙen karbala ta uku wanda yau she- yau she- shekaru 330 da biyar ke da aukuwan waƙa amma kulle yaumin sai daɗa zama sabuwa take a gare mu kuma ɗacin ta ƙaruwa yake kamar yadda manzar hama yake cewa ainihin kashe hussein na da ɗaci wanda ba zai taɓa rabuwa da zuciyar mumini ba adatan a ran- ranakun ashura akan zauna ne a yi muzakaran waƙa ne kuma akwai rubuce-rubuce daban-daban na kisan imam ah, wanda waɗansu fitattun marubuta suka yi wanda adatan akan karanta a wannan rana amma mu a nan ganin cewa mukan zauna ne haka da yamma lokacin ba zai ishe mu ba galiba zai zama akan yi da safe ne kuma a ɗauki lokaci mai tsawo har a gama karantawa tun daga ab- wayewan garin abin da ya faru har yanzu a ƙarshe ko mu a nan a gidajen da aka yi- ake zaman ashura na- na na gado haka suke yi da safe akan zauna a ɗauko makatal a karanta har ya zuwa ƙarshe da safe to da yake mu zaman mu nan muna yi da yamma ne har ya zuwa bayan isha irin wannan zai wahala aini musamman ma ganin cewa eh, ka- karatun yana da ɗan tsawo kuma zai kyau dai a yi mazakaransa ɗin ko da a gurguje ne To amma ya- yanayi ba zai ba mu dama ba ganin cewa ga shi magarba tana yi da sauri yanzu nan da nan magarba ta ta yi yanzu haka ma abin da ya rage mana kafin magarban 'yan mintoci ne kawai saboda haka muzakaransa gaba ɗaya ba zai yi ba sai dai mu karanta mata ya sara gobe kuma insha Allah wal azim mu kammala yayin da imam hussein alaihi salam ya waye gari ranar ashura ya yi sallah da sabansa sallan subahi ya miƙe yana mai hudu ba gare su ya godiya ga Allah ya yabe shi sannan- sannan ya ce Allah ta'ala ya ya yi izini ga kisan ku da kashe ni a yau saboda haka ina horon ku da yin dauriya da kuma yaƙi ku daure sannan ya jira su sahu-sahu na yaƙi duk cikansu su 77 tsakanin mahayi da mai yaƙin kawo ya sa zuhair bin ƙayin a maimana ya sa habib bin muzahir a maisara ya miƙa tuta ga ɗan uwansa abbas shi da iyalan gidansa suka kasance a kan wato ainihin it- eh, yadda yadda ake kome shi na yaƙi a da gungu biyar ne akwai kudama wanda suke wucewa gaba akwai maimana ta ɓangaren dama akwai maisara ta ɓangaren hagu akwai saƙa ta baya akwai kan a tsakiya to ganin cewa gwajin su rundunan eh, Ib- ibn sa'ad za su iya yin wa'annan saboda suna da yawan gaske amma irin nan imam hussein ba ba wani batun mai eh, eh, eh, kudama da saka don haka sai sai- sai ya- ya- ya sa wuta ta baya ya haƙara ya sa aka rami aka sa wuta ce don ka bullo musu ta baya don ba wasu masu kare su ta baya shi kuma umar bin sa'ad ya fuskanto hussein da mutum dubu talatin ya sanya amur bin al-hajjaj az-zubaidi a maimana ya sa- ya sanya shimur bin zirjaushin al'amuri a maisara akan dawakai ya sanya uzra bin qais al'amasi a kan rajala mayakan ƙafa ya sa shabas bin roƙi tuta kuma ya s- ya miƙa ta ga maulansa zuwaid suka su kwano ya zuwa gare shi suka nufo haimominsu sai suka ga wuta ce ana sawa a- a- a handak wato bayan- bayan imam saboda ka abido mishi ta baya ya sa handak sai ya sa aka aka rami aka sa aka zuba wuta sai shimr ya kira, ya kira da sauti a ƙarfa ya ce ya hussein ka yi gaggawan sh- wuta ne tun kafin ranar kiyama sai hussein ya ce waye wannan aka ce masa shimr bin da jaushin sai ka koko in ce ya ce waye wannan kamar shimr bin da jaushin ne sai aka ce masa shi ne sai hussein alayhi salam ya ce da shi ya kai dan makiwayar awakai kai ka fi cancanta da konuwa a cikin an ta'ula biya siriya ya masar da yadda alkurani ya faɗa ma'ula biya siriya an ta'alamu biya an ta'ula biya siriya rannan ibn jaushin ya san cewa ashe ya san ya san ya san hakikanin wanda ya wanda ya wasu ciki aka haife shi tun da shi im- imam ya ce mishi ya kai dan makiyaye dan ma- dan makiyayen a- akuya don uwarsa tana kiwon akuya lokacin da ce kiwon ta haɗu da wani ta samo ciki aka yi masa suna a gidansu ko da ke ana ce mashi ibn al-jawshin din haka nan amma dai yana da wani yana ya ci kenan akan faɗa ce ma wani kan wani haka nan amma dai wani ne ya ciki sai muslim bin ausa ja ya so ya harbe shi da- da da kibiya da ya jo ya ya so ya harbi ibn al-jawshin da kibiya sai Hussein alayhi salam ya hana shi ya ce ina gudun kada ya zama ni na fara yakansu da hussein alaihissalam ya ga dandazonsu kamar kwararowar kogi ya daga hannuwansa zuwa sama yana mai cewa اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من حم يضعف في الفعال وتكل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنذرته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك فكشفته وفرجته وأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة أنا أدعى الإمام عليه السلام أرانا ونرانا أما كان cikin addu'o'i da ma'afurai da aka rika yi a wurare daban-daban sallar sallolin ramadan da wurare daban-daban an tafi kati fi kulli karo ya rabu na roƙonka an tafi katuna ya rabbi fi kulli karo wa an tara ja'una fi kulli shidda wa an tara na fi kulli amurin na zarabi na fiƙa wa ƙudda ya rabu a dai ka tawakkalna ciki a- a a wannan hali a- a- imam alaihi salam ya cewa ya rabbi kai ne na amince ma a kowane bakin ciki kai ne kuma fata ta a kowane tsanani kuma kai ne gare ni a kowane abin a- duk abin da ya sau- ya sauka mini wato na masa'ib gare ka na dogara da yawa bakin ciki da ke iya ainihin zuciya za ta yi raunin ɗaukarsa kuma dibara ta karanta kuma ma- aboki ma ya taɓar a kansa kuma maƙiye dariyan ƙeta na saukar da wannan bakin cikin ya zuwa gare ka na yi kuka ya zuwa gare ka ina fata ya zuwa gare ka ba- ba waninka ba kuma sai kai- ka yaye mai shi kai mun maganinsa kai ne waliyin kowace ni'ima wato ni'imar da ta zo min daga wajen kai kuma kai ne makwaran fatata bai gina abin da ke wajen ka da ke bai sannan ya ce a kawo masa abin hawansa ya hawa ya kira da sauti ƙarƙarfa da yawansu za su ji shi tunda suna da yawan gaske ko da ke a lokacin ba ba eh, ba ba wayan sabar mai kam mai kamban murya bane amma dai da yawa dai za su za su ji abin da yake cewa ya ce ya ku mutane ku saurari zance na kar ku yi gaggawa har in maku wa'azi da abin da yake haƙƙinku ne a kaina har in yanke hamzari ya zuwa gare ku na zuwa na ya zuwa gare ku gabatowar da na yi in kun karɓi uziri na ma'ana to ma'ana kuka gazgata ni kuka zarce na kuka yi man nasiha daga kawo kanku wannan shi ya fi maku kuma zai zama babu wani dalili na zargi a kanku daga wajena in ko ba ku karɓi uzurina ba kuma ku ba ku yi man nasiha ba daga kanku kuka yi adalci ke to ya yi ba da misali da ayan ayan alkur'ani wanda annabi nuhu yake faɗa a cikin fa ajmi'u amrakum wa shura'aka abu thumma la yakun amrukum alaykum gumma thumma qadu ilayya wa la tunzirun inna waliya allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin in duk ba za ku karɓa ba- ba za ku yi ku saurara min na majibincin al'amari na shine Allah wanda ya saukar da littafi shine kuma ke cikin da al'amarin bayansa na gargaba yayin da mata suka ji wannan zance nasa wato matan matan iyalan gidansa kenan matan matan ma- ma- ma- ma- iyalansa kenan sai suka shiga kowa suna kuka muryoyinsu suka ɗaga ya tura musu ɗan uwansa abbas da ɗan- da ɗansa ali Al- al'akbar ya ce da su ku je ku ku shirintar da su domin akwai- akwai su da kuka mai yawa nan gaba to akwai akwai akwai kuka mai yawa nan gaba saboda akwai abin da zai biyo baya domin yanzu dai an kai shiru idan suka yi shiru imam ya godiya ga allah ya yabo gare shi ya yi salati ga muhammad da da, an, da mala'iku da annabawa na ab- ya faɗi kal- kalmomi wanda ba za a iya ƙididdige su a wajen yadda yake yabo da kuma salati yabo ga Allah da salati ga anna- da- ga annabi da ambaton mala'iku da annabawa duk ba sai an kawo ba kun ba a ji mai magana da, da, da, da, da sauti mai hikima kamar shi ba ko ba ko ka- kafin nan ba su ji magana kamar shigen wannan ba kuma ba a ji shigen irin wannan ba bayan shi wato yi magana da kala- kalamai masu zurfin hikima sannan ya ce masu bayan allah ku ji tsoron allah ku ji kuma tsoron wannan duniya inda ita duniya barin ta za a yi lama halata ko ma mai kai ba zaman ta za ka yi ba za ka iya kisa amma kai ma za ka mutu komai kuma zai iya kubuce zai kubuce maka ba abin da zai zama yana ka yi don ka da wani kamar yadda ka tsara ka ita ma duniyan ku kiyaye ta domin in inda inda du- da duniya ta wanzu mu wani ko kuma wani ya wanzu a kanta to da sun za an- annabawa su suka fi cancanta su wanzu da wasu na wanzu a duniya bai mutu ba kenan to da annabawa ne suka fi cancanta su wanzu domin su suka fi cancanta da yardan Allah kuma suka fi da- yarda da hukuncin Allah amma Allah ya halicci duniya don karewa ne sabonta mai tsofewa ne ni'imanta mai raurawa ne ba wai- ba yana tabbata ba ne nimanta yau da ni- wata na sai ya zuwa gushi wata ne ya zuwa farin cikinta mai shi ma mai birkicewa ne farin cikinta yana iya birkicewa na ya sai ya koma ya zama bakin ciki masauki wanda kuka mutum ya kan sauka kamar gida shi ma ba matabbaci ba ne kuma gida shi ma wanda yake aka yakan akan tumbuke shi yake ya zama ba shi duka kamar kwanan da ya za ka ga za ka ga gari ya zama kango ko gida ya zama kango wata rana an zauna yanzu babu haka nan ko mazauni ma shi ma ba ya tabbatacce ba ne saboda haka ku yi- ku yi guzuri mafificin guzuri shine takwa shine zaka zaka guzurin sa ka tafi inda zaka da shi kuma ku ji tsoron Allah ko za ku raba wata gobe kiyama ke. ya ku mutane Allah ta'ala ya halicci duniya ya sanya ta gidan karewa da gushewa mai juya ma'abutanta wato mutanen da ke cikinta hali bayan hali ruɗaɗɗe shi ne wanda ta ruɗe shi shaƙi marashin la- a- a- arzikin lahira kenan shi ne wanda ta fitine shi ita duniyar ke kada, kada wannan duniyar ta ruɗe ku Do- domin ita tana yanke ƙaunar wanda ya karkata ya zuwa gare ta kuma tana taɓar da tsammanin wanda ya sa tsammani a cikinta na ga gashi duk kun taru a kan wani al'amari wanda kun fusata Allah a kan shi kuma ya kau da fuskansa mai girma ga barin ganinku ya saukar muku da musibansa kuma ya nisanta ku da rahamarsa madalla da ubangiji ubangijinmu ku kuma tir da bayi ku ko kuka yi ikirari da da'a kuka yi imani da manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai kuma gashi yanzu kun kun su kwano ya zuwa ga zuri'ansa da iyalan gidansa kuna so ku kashe su shaitan ya ja hankalinku ya fizge ku ya mantar da ku ambatan Allah mai girma to tir gare ku da abin da kuke nufi inna lillah wa inna ilaihi raji'un waɗannan mutane ne da suka kafirce bayan imaninsu nisanta ga mutane azzar tur da waɗannan mutane azzar ya ku mutane ku nasabta ni ku gani wane ne sannan ku koma ya zuwa ga kawo kanku ku tunani ku zargi ku zargi ra- kawo kanku ku duba ku gani yanzu ya halatta ku kashe ni ku keta alfarmata ba ni ne ɗan 'yar annabinku ba ba ni ne ɗan wasiyinsa ba wannan magana na imam ya nuna mutanen nan ba su musun shi babansu ne wasi kamar yadda ba su nus- musun cewa shi- shi ɗan 'yar annabi ne. da mu- suna musun babansa ne wasi ba zai gama sakanan yana nufin ko da- ko da yanzu a- ainihin al- a a tuna- a tunani da ake koyar da mutane an so a cire musu wannan al'amarin wasi wasiya to amma a lokacin yana zukatan mutane lokacin sun sun itirafi in ba ka ba zai faɗa ba ni ne ɗan yar an- ba ni ba ni ne ɗan yar annabinku ba kuma ɗan wasiyinsa kuma ɗan aminsa wato yana yana nufin wasiyin ɗan wasiyin ɗan aminsa ne. kuma farkon muminai farkon wanda suka yi imani da Allah farkon wanda wanda ya yi imani da Allah kuma farkon waz- wanda ya gazgata manzansa da abin da ya zo da shi daga wajen ubangijinsa wannan ma duk ya nuna ba su musun wannan a lokacin Ko a lo- ta yiwu daga baya- da- bayan banu umayya sun yi mulki na shekara 84 sun ki- gi- gina mutane akan tunanin da suka yi suka gina su a kai kuma wanda abbas su ma suka zo su- su ma suka ɗauki abin da ya dace da kafuwan mulkinsu a cikin ra'ayoyin banu banu umayya yau da kullum wannan ya zauna amma ka suka zantuwan imam yana wannan magana a wannan lokacin ya nuna ba mai musun magana da zai da da da da zai ce mishi ni dan da zai ce musu ni dan yar annabin ku ne sai a annabi yana da yani ai da su ce annabi yana da yani da ya ce ni dan wasi a sai za su ce ba san da wasi ba ashe su- tun da kaga yana ga musu sun sani ashe hamza sayyidu shuhada ba ammin ubana ne ba ashe Ha- ja'far tsayyar ba ammina ba ne ashe zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bai zo gare ku ba dangane da ni da ni da dan uwana inda yake cewa hadha ni sayyada shabab ahlul janna yana cewa mu- su su biyun nan su ne shugabannin samarin ahlul janna in kun gazgata ni bisa abin da nake faɗa kuma shine gaskiya wallahi ban taɓa yin ƙarya ba da gangan tun da na san Allah ta'ala yana fushi da mai yin hakan mai yin ma'abucin hakan wato mai ƙarya ke kuma yana cutar da wanda ya ɗabi'untu da shi ƙarya yake in ko kun ƙaryata ni kun ce abin da nake faɗi ba haka ne ba ne to a cikinku akwai waɗanda in kun tambaye su za su gaya muku ku s- ku tambayi jabir bin abdullah al-ansari bayanan nufin jabir bin Ans- al-ansari yana cikinsu a wace- wasu wanda suka zo yaƙi hasha shi muwali ne alhamdulillah amma dai eh, cik- cikin sabon da suka wanzu a wannan lokacin yake nufi wanda ke za su iya su tambaye shi in ma ba su sani ba ku tambayi abu sa'idin al-khudri sa- da sahal bin S- sa'ad as-sa'id da zaid bin arqam da anas bin malik duk waɗannan za su ba ku labari cewa sun ji wannan zance daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dangane da ni da ɗan uwana cewa mu ne sai da shabab a aljanna wannan bai isa ya katange kuma ga daga zubar da jini na sai shimr ya ce alhali shi na bautan Allah ne ala harf harf kamar yadda Allah ta'ala yake bane wa min nas man ya'budullah ala harf daga cikin mutane akwai masu bautan Allah ala harf wannan akwai fassarori daban-daban na harf harf wani lokaci ana ce masa gefe a boda ke wato yana bautan Allah a gefe ne ma'ana in addini ya biya bukatansa yana ciki in bai biya ba ya waje ba yana ciki ne tsundun ba yana yi ne in addini ya yi masa a yi aje da in bai masa ba ya waje ko kuma har harfa ana kiran shi kwaɗayi ainihin yana nufin kenan yana yi ne bisa kwaɗayi kawai inda ya sami abin duniya duk ma'anan ɗaya ne in ya sami abin duniya addini ya biya yawan mutane addini a wajen su kenan in ya biya musu bukatan duniyan su ma addini ke in suka ga zai cutar da duniyan su to ba ba za a yi addini to sai shimr mai bautan Allah da kwaɗayi in ma ya san abin da yake cewa sai habib bin mazahir ya ce da shi inni wallahi inni araka ta'budullah ala sab'ina harfa kun ga ya ce sab'i ba ma harfa ɗaya ba kenan sab'ina harfa shi a me shimr ya ce wai me kake cewa ne duk magana nan da imam yake wai me kake cewa ne ba mu san me kake cewa to shine habib bin zahir yake cewa da shi ainihin ina ganin kai ba ma kana bautan Allah akan harfu ɗaya bane mene kuma mai ma'anar harfu ko kwaɗayi ko gefe saba'in ya ce kuma na tabbatar da gaske kake da kace baka gane mene yake faɗa ba domin allah ya yunke zuciyarka ya baka fahimta sannan sai hussein alaihissalam ya ci gaba da magana ya ce in kuna shakka ne dangane da wannan zance to kuna shakkan ni dan yar annabin ku ne wallahi ba wani tsakanin gabashin ƙasa ya zuwa yammacinta a doron ƙasa kenan tun da gabas har yamma ba wani ɗan 'yar annabi in ban da ba a cikin ku ba a wani ku ba ko da ko ba a cikin al'umman muhammadu ba ba wani ba wata al'umma wanda yake akwai ɗan 'yar annabi a doron ƙasa kai can ku kuna biɗana ne da wani kasashe da na kashe wato na kashe wani kuke ne muku kashe na kansa ko kuma dukiyan da na halakar ko kuma kuna nema na da kisasin gaba wato kamar na cire ma wani hannu ko wani bangare na jikinsa kuke kuke neman ku ku rike ni da shi sai suka yi shiru ba wanda ya ce masa ko sai imam alaihi salam ya kira da ƙarfi ya ce ya shabas bin rubi'i ya hajjar bin abjar ya qais bin al-ash'as ya zaid bin al-harith harith ba ashe ba ku rubuto min ba ku rubuto min ba doyen nan suna cewa muka ambata sun rubuto amma kuma su ne wasu su ma umar bin sa'ad ya ba su kwamandodin wayansu ɓangarorin ba ko ka rubuto mini ba kuka ce mini in gabato ‘ya'yan itatuwa sun nuna ainihin runduna ta tattaru kuma za ka zo zuwa ga rundunanka ne mai jiranka sai suka so wa'yan mutane da ya yi amince suka ci a kuma rubuta maka ba ya ce subhanallah bala wallahi kun kun rubuta mai kun aikata wato yanzu imam imam sai ne zai musu kariya sai ku kwana da wani bako ko ka rubuta ma ku kace yanzu suka ce sabu ya su ya ku yace ya ku mutane in kun ƙini ne to ku kyale ni in juya da gabarin ya zuwa wani wurin ma'aminta gare ni a cikin ƙasa sai qais bin al-ash'as ya ce masa to ka sauka daga ya zuwa hukuncin ɗan amin kama ai ba za su nuna maka komai sai abin da kake so ba za ka ga abin ƙi da wajensu so kaga hukunci shine wai dan wai wai yana nufin dan murjanata ne wai dan ami so kaga hukunci dan dan amin kama ai ba za ka ga abin da baka so ba su ba su maka abin da baka so ba ba ka ga wani abin ki daga wajen su sai imam hussein alaihi salam ya ce da shi anta kai kai dan uwan dan uwan kai anta aku akhi ka kai ce mishi kana neman banu hashin su bide ka da fiye da jinin musulun bin aqil ne yace la wallahi ba zan ba ku hannuna ba miƙawan miƙa muku hannuna miƙawan ƙasƙantacce kuma ba zan gudu da gare ku gudun bayi ba ba zan miƙa hannuna miƙawan ƙasƙanci ba wato in sallama ku in ce na biyu ba kuma ba zan gudu da gare ku gudun bayi ba dan na guje ku bi ni ku kashe ba ɗaya ko ɗaya ba zai ya ce bayan allah inni ustu bi rabbi wa rabbi inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wannan su aya na qur'ani ne maganan mu'min ali fir'aun yayin da suke suke masa barazana a'udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab sannan ya juya da dabbansa ya miƙa ragamanta ya sauka kenan ya miƙa ragamanta ga uku bin sam'an sai Allah sai mutane su kwano suka nufo shi daga cikin wanda su kwano suka nufo shi akwai abdullahi bin hauza a tamimi sai faɗi da ƙarfi ya ce a cikinku akwai hussein har sau uku yana faɗa ba wanda ya ce mashi kuma sai a na uku ya ce sai hussein alaihissalam ce me kake me kake so menene menene sai ya ce ya hussein albishirinka da wuta sai hussein ya ce kayi ƙarya zan gabata ne zuwa ga ubangiji mai gafara karimi abin bi kuma mai ceto wato za a ce bal ukudum ala rabbin gafurin ala rabbin ala rabbin gafurin karimin mutsa'in shafi'in zan koma ga da daga ubangiji ne mai gafara kuma karimi abin biyayya kuma mai tausayi kai ne wane ya ce ni ne ibn hauza sai imam salam ya daga hannuwansa sama har sai da aka ga hammatansa ya bayyana ya daga hannu sama kenan ya addu'a ya ce allahumma huzhu ilanna dama hu- hauza ya sunansa hauza sai ya ce huzhu ilanna da ya yi da sunansa wato ainihin ka hawa- ka hawaza shi ke allah ka hawaza shi ya ce shi ne dan hauza ya ce allah ka hawaza shi ya zuwa wuta sai ibn hauza ya- ya fusata ya zaburi dokinsa kuma akwai rami a gabansa sai ya fada sai dokin ya fada sai ainihin ya fada sai kafansa ya makale a likafa likafa inda masu mahaya sukan sa kafafuwarsu sai shi kuma dokin ya su kwana yana jin shi har sai da kafansa ya tsinke da ƙaurinsa da cinyarsa sai ɗaya ɓangaren na jikinsa yana manne da likafa ɗin sai dokin ya ja shi yana ta karo da duwar wasu da itatuwa har sai da ya wurga shi a cikin ramin da ke cin wuta ta kona shi ya mutu da al- eh, imam sai yake cewa allahumma hozhu ilan na ba daɗe ba ma sai ya zama eh, ya ya tafi wuta ne wai shi ne yake ma wai wai wai wai- yana ma- yana ima- ima- imam wai albishir da wuta to lokaci yana ya kware mana sosai kuma na kamar yadda nake cewa wannan lokaci namu ah, ba zai wadace mu mu karanta waƙen ranar goma ga wata ba. musamman a irin wannan zaman muna son mu karanta shi za mu zo ne da safen mai ta tai a ila masha Allah mun gama a zuwar shi ke haka akan yi adata da haka muke yi mu zo da safen mai ta tai sai mu kare da zo kuma yana da kyau muzakaran wannan kuma lalle kam eh, kawai ka ce ka- ka- ka- ka- ka- kawai karshe ka ce airan nan an kashe imam hussein ka tashi ba ka ce komai ba kana bukatan ka ɗauko maganin tiriyan tiriyan kamar misali aini kana bukatan ka san dukkan uzurin da aka yanke musu da duk abin da ya gudana ma mataki bayan mataki bayan mataki bayan mataki har ya zuwa aika-aikar da suka yi da ƙarshe to sannan zai ma'ana amma in muka muka rufe muka rufe littafin muka ce shikenan sannan an kashe imam ba zai zama ya ba da ainihin ma'anan an yi an- an muzakaran waƙiya din ba. tun da waƙiya ne da ta faru ko da ma a ainihin faruwar ta din ba labarin ta ba tire-tire tun safe ne abin ya fara tun da safe ba a gama ba sai ƙar- kusan ƙarshen yini to shi kenan wannan wannan kuma waƙa'i ɗin da ya auku ma- ko da ke ba komai da komai za a faɗa ba amma dai alal akalla ken shi mu karanta ne to na san kuma yanzu karatun da za mu yi ba zai yiwu ya zama mun karanta a, duka ba amma amma dai an san abin da ya fa- faru muzakaran da muke yi duk za mu ƙare akan cewa ainihin bayan waɗannan za- zantuttuka da yauke uzuri da imam alayhi salam ya musu da kalamai wanda ya isa ya zama ya ya ya dai fita haƙƙinsu kamar da yake cewa zan- sai na yi muku sai na sai sai na yi muku wa'azin da yake haƙƙin ku ne a kaina saboda ya ya fita haƙƙinsu tun da ya gaya musu to su kuma ainihin wa'azi ya amfani wanda ya amfana a cikinsu wanda kuma suke da busassun zuciya zuciya suka bushe tsakaninsu akwai wanda ya saduda ya koma ɓangaren imam wannan ko ya karanta ya ka sanin mu hurbin yazid ne da ɗansa da ɗan uwansa su uku suka koma ga imam sai kuma wanda ainihin suka kasance sun ɗanyi suna cikin rundunan amma ba su tsananta ba sai wanda kuma suka tsananta wanda suka zuciya ta ƙeƙashe suka rasa rahama lallai waƙen karbala ba zai yiwu kawai a dunkule a gaya maka ba sai an ɗauko shi tiriyan tiriyan an gaya maka yadda sahabban da farko sahabban imam alaihi salam ɗaya bayan ɗaya suka rika neman izininsa suna shiga fage suna fafatawa kafin a yi musu dafifi a gama su ba wani wanda ya je aka yi fito na fito da shi aka kara cikin sabansa ya zama ɗaya ɓangaren ya kashe shi san ba ko ɗaya daga cikinsu duk wanda suka kashe sun mashi taron dangi in aka wannan ya fito aka kashe wannan ya fito aka kashe kamar su al'adarsu gaba da gaba mutum ɗaya da mutum ɗaya in umar bin sa'ad ya ga ya fara kashe mutane da yawa ce kai can kuna jiran ya karsar da mu ne ba ku san wannan ba ne mayaƙi ne cikin mayaƙa na larabawa ku yi masa dafifi to sannan sai su sai su kansa su yi abin da ya saba ƙa'idan yaƙi sai su kashe shi bayan ya kashe da yawa daga cikin su haka nan wani shi ma ya nemi izini shi ma ya je har sabansa suka ƙare sannan sai iyalan gidansa saban da nasa ba wai kawai suna neman izini ba waɗansu ma akwai wanda ya kan ma ma izinin to kai ka ɗau ya yi maka abuwa kana iya tafiya ya ce a shi sai ya yi kamar maula ɗinsa jawo to haka nan ɗaya bayan ɗaya har sai da ya zama ba wani daga cikin sabansa sannan daure zo kan 'ya'yan gidansa sannan ɗaya bayan ɗaya na 'ya'yan gidansa su ma suna neman izini 'ya'yan amirul mu'mini 'ya'yan ɗan uwansa hasa abubuwa masu ban tausayi kowanne kafin a yi ban kwana a yi kuka a ba shi izini har ma akwai hasan ɗan hasan wanda kafin ya shiga fagen fama imam ya tuna da bukatan dan uwansa hassan ya ce ga ɗansa nan ya aura masa ɗaya daga cikin 'ya'yansa sai ce ga shi ɗan uwana ya ce in baka auren ɗaya daga cikin 'ya'yana ga shi kuma lokacin cika alkawari ga shi kuma ban yi wannan ba saboda haka dakata a ɗaura aure tukun kafin ka yana da ya ce tsakanin fatima da zainab wanne kake so sai shi hassan hassan dan hassan ya shuru bai ce komai sai ce to shi kenan na aura maka fatima duk ita ta fi kama da goro sai ya daura masa auren angon ya tafi na'am a tarihi daga baya an fahimci cewa hassan dan hassan ba a kashe shi don an kashe shi ba amma daga baya a cikin a cikin jikunan wanda aka karkashe shi sai aka same shi yana numfashi bai cika ba saboda haka sai suka nemi su karasa shi sai ɗaya daga cikinsu wanda yake ainihin mahaifiyar yaron hassan ɗin 'yar ƙabilar sai ce shi ba a kashe ɗan 'yar uwansu ba sai suka ne sai sai umar bin sa ci ku kyale mishi dan yar uwarsu sai shi ya dauke shi ya tafi da shi kuba ya yi jinyansa ba tare da ya san ma an dauke shi mutum da numfashi kawai yake to daga baya kuma ya farfaɗo don haka su ko da suka tafi duk sun ɗauka an kashe asa har da matarsa fatima sun tafi kan cewa an kashe shi amma daga baya da suka sai gashi bayan ma sun dawo madina da dadewa sai gashi a ya dawo don haka shi daga cikin ta hanyarsa ainihin zuri'an hassanin mustapha sun wasu shi ma ya fi ɗa mai suna hassan shi wanda ake ce mai hassan al-musallaf hassan ɗan hassan ɗan hassan amma sauran 'ya'yan hassan da suka tafi yakin ba wanda ya wasu hatta hassan ɗan hassan an ɗauka an kashe shi daga bayan ne da daɗewa ma bayan sun dawo madina da daɗewa sannan sai gashi ashe bai ashe ba a kashe shi ko kuma ce bai mutu amma an kashe shi sai dai bai mutu ba ne to sannan kuma bayan nan sai ya rage ba kowa a iyalan gidan sannan sai ya zama na sai dan uwansa abulfadar abbas wanda ya je bi dan ruwa alhali su yara sun fara kukan ruwa-ruwa shi kuma suka bi shi suka yi dafifi a kansa a wajen ruwa din har suka cire masa hannaye suka cire hannun dama ya riƙe ruwan da hagu suka cire hannun hagun ya riƙe sarkan ruwan da baki suka harbi sarkan ruwan ya ɓari sannan shi ma kazalik abin da ya faru da shi ma suka yi dafifi a kansa ya kira dan uwansa har imam hussein ya je dora kansa a cinyarsa shi abar fadar abbas bai san kowa ne ne ba sai ce kai wannan mai yanke wuya ka saurara min in ga dan uwana kafin ka cire mu ya ce aini ne dan uwana kafin ya cika ya ce ainihin kar ya bari ya kar ya je da gara makarba duk wanda aka shi akan ɗauke shi a kai shi gaban haima din mata su yi koke-koke amma shi amurfadar ba sai roƙi kada a kai shi don yana jin kunyan su su kai na su ta gan shi ga shi bai zo da ruwa saboda ka sai ɗan uwan sai bashi a nan nema bizinan shi inda aka bizinan shi tsakanin su da imam sai da ɗan taza har daure ya zo kan imam alaihi salam ya zama shi kaɗai bai gushe ba yana musu nasiha yana musu wa'azi yana kiransu an ta kai ma dai suka dira mashi aka yi ta fafatawa ga kishin ruwa har ma an ce imam hussein ya share mutane da yawa daga cikinsu ya nufi ruwa a dokinsa har ya da ya je ga ruwa ɗin sai dokinsa ya kai bakinsa sai ce mai dokin ina jin kishi kana jin kishi ka riga ni sha sai dokin ya daga kanshi bai sha da ya ɗebo ruwan sai ya tuna da iyalansa sai wani kafin ya kai baki sai wani ya ce za ka ni'imtu da ruwa ne alhali ga haiman iyalinka can an cinna masa wuta sai ya zubar da ruwan gida ashe ba a cinna wutan ba wani ya faɗi haka ne da zai yana shi shan ruwa to ba na so in cika in cika muku labarin nan da da conclusion inda ainihin ban ɗauko shi tiriyan tiriyan ba don ma'anan shi ya fi kyau in ka ji bayanin tiriyan tiriyan duk an yi muzakara ɗin lokacin ko da ke kowane kowane mataki na wannan na wannan al'amari al'amari ne mai ban tausayi wanda ke sa zukata su tausaya kuma a zubar da hawaye wanda hatta a yau ɗin mudin nan in ana karanta waƙi'an ga wanda bai san annabi ba bai ko bai imani da annabi ba sai kaga ya yi hawaye da yawan mutane ainihin wannan waƙa bai ya shige su da yawan gaske don haka ne ma ainihin masu ƙoƙarin rufe shi suka rufe shi duk lokacin da mutum ya ji zai sha mamaki na wannan irin irin irin ab- abin da ya faru a tarihi hatta wanda wanda shi bai bai in ya ji labarin annabi din ya ji bayani ya ji bayani labarin waƙiyar karbala sai kaga ya hawaye ya gangaro masa to kuma lallai ɗaukan maganan tire-tiren har ya zuwa ƙarshe shi ne bi dacewa mutum da lokaci ya ƙure mana ba zai yiwu ba za mu ɗora insha Allahu azim gobe eh, daga inda muka ɗan tsaya shi ma in in- lazim ne ya zama gobe ne mun kammala duk da mu a lissafin mu yau ne goma a wasu wurare gobe ne goma na gama sun mai shi ji na ce to shikenan dai ba ma ba mamaki wani lokaci kan zama akwai bambanci tsakanin na kwana ɗaya da kwana biyu a wani lokaci ko in su shekarun baya mukan yi goma a nan a wasu wuri suna takwas amma babu laifi dai duk waɗannan kwanakin muharram duka kwanakin jaje ne amma musamman ranar tara da goma haka yi- da yake mu- muna, muna, muna bikin goma ranaku kamar biyu ne ma dai muna iya cewa yau goma ne a wurin mu gobe ma goma ne saboda gobe ne za mu za mu ɗauka taron sosai na goma ne insha Allah wal azim jibin ma goma ne tunda duk dai goma ba ta wuce ba kuma dai watan ma duk gaba ɗaya watan jaje ne insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahir